da su ne waɗannan abin bayan zudun da kuma ɗan waɗannan wanda su bi musu baya su ne abun da ahun da hamu da kuma hamu waɗannan da musu da rabi da wawi a halin rafa aliki da halin nasba jara aya da halin jara su wannan shi a jira irawu da isma na'am da rabi na isma ne da musa ka ce za a abuka wa abuka wa hamuka wa kuka wa isma ra'aytu abaka wa amaka wa haka wa hamaka wa hanaka wa fafa wa jamala wasu da ayyuka wa ayyuka wa hannuka wa suka wasu imani waɗannan su ne a wakil suna su ne ilajinin ismani to amma sai su wannan ba su fi haga lafiyar a cikin amma mirabin na fasu fi haga lafiyar a cikin wannan na ƙarfi kaga wani na ƙarfi hannu ke a hasan ma'ana a hasan abin da ismani shi ya fi so ka yi ismani sai mutum mirabin na fasu shi akwai lirabi da ake masa kala biyu ana mata lirabin ismani ana mata lirabin lirabin na kasu shi ne ka cire wa'annan wawi da aliki da yada sai ka masa lirabi amma lirabi da da wannan ta harka sai ka ce ki a misali kamar ka ce a a suna kamar za ka ce haza halu ra'aytu hana marartu bi hali ka fi ka cire wa'annan abubuwan kuma ce ha za hannu ne ra'aytu hannu ne da zarfi ila hannu ne don ka duba in kai waɗannan su ai kira wannan su ne iraji da nafas kenan an cire duk waɗannan abubuwa da shi a wajen sa shi hannu da masa irin wannan irabin ya fi kai masa wancan ismani duk da dai za a iya yin zai iya zuwa yau za a yi ana masa ismamu amma dai wannan a hasanin zai ismani a wajen sa wafi abin wasali ya yi a cikin abu kuwa misali yayi da waɗanda suke bin sa guda biyu shine abu da habu da abu da abu da habu ka ga abu wanda suke bin sa guda biyu shine abu da habu guda uku kenan eh shi kuma ai mutum da rabon na kasu na dini a bane mutum kenan eh su ai mutum irin wannan da rabon shi kuma na dini a'a kamar misali ka ce haza abuhu wa ahuhu wa hamuha ورأيت أبه وأعه وهمها ومررت بأبه وعمه وعمها kamar da rabi kaga wannan kaga da su ba kamar da rabi kenan na na kasu kenan ko na'am wannan a wajen su na dibe ana musu su ba amma su kuma na dibe
wa kasaru ha min na kasu yin akaru na'am kasaru ma lirabin kasaru min na akaru shine yafi shahara wa ne min na kasu yin daga mata na kasu kaga su kenan ashe ana miji liraji kala uku uku kenan duka miji liraji ne ismani shine yake sannan sai miji liraji na kasuru nadi shine yake a shine yake bin wannan to na sannan nadi kuma shine kamar miji liraji na kasuru na shi kuma wancan da kasan ya fara shi kamar miji liraji na kasuru ya shi han sannan ka zo ka masa ne liraji shi ba a masa liraji na kasuru eh yawa na kasuru lirabin kasuru wanda ake musu shine kamar gaba ɗaya da ali ka ce هذا أباه رأيت أباه نعم نظرت إلى أباه kowane daga ciki a halin raba da halin raba da halin gana duk a jiki duk kowane daga yi shi da wannan shi ne wani yawon aiki inna abaha wa aba abaha karba na gafin mutum da ya ta kaga inna abaha ga halin nasu ba da dama wani da ake wa aba abaha kuma uban ubanta kaga aba abu ka raba shi da abu a ya kamata shi ka ciwo a ba a ji na hali sun da kilafa za ko amma sai aka ciwo a ba a ba a ga halin jarar su karfa na gadin wani da ya ga shi ne lirabi wannan na na na na wannan na fasar kenan a duk halin alibidu za ta rasa kowane ne shi wannan ka ce ha za a bahu wa a hahu wa ma ka aiko a bahu wa a hahu wa ma ba su ji a bahu wa a hahu wa ma wannan shi ne lirabin fasar kenan yau shi a wajen ka kaga a jere a suka musu lirabin imani na farko shi ne kyau sannan sai ka musu lirabin kasuru shi ke sannan sai na kasu shi ne na kasu na kasu shi kuma wancan na hannu ka musu lirabin na kasu shi ya ji sannan ka masa na imani ka musu lirabin shi kawai kawai wannan shi ne a hasilin abin da yake nufi a cikin wannan bacci a wurai.
wa shar'u zalil rabi Sharaɗin wannan lirabi duk da muka faɗa.
an yuzafuna Ala akwai sharaɗi guda hudu. wanda ya faɗi guda biyu a cikin baitin amma guda biyu ya faɗi su ba wanda guda biyun da ya faɗa suka faɗi na farko an yi lafna kada ba aka zama an raba su
an yuzafuna lamiya kuma za a raba su kada a raba su zuwa ya ya ya saboda kaje a gane ko ka ja a ko abi ka za tuna kamar ka ce ya a ku a tsika za a tuna ne wai sharaɗi wannan na na wannan mirabin da muke magana wanda muka ce mana wanda muka ce za a yi a baya sharaɗin wannan mirabin wanda ya gabata an yi labna a raba su ne amma kuma raba wanda ne biyar idan abu ne kawai shi shi kaɗai baka raba shi ba ko abu ne shi kaɗai baka raba shi ba ko kuma a wajen suna ɗayan hamu hamu shi shi kaɗai ne baka raba shi ba dukkanin su kowanne za ka masa lirayi da harka jami'a za ka masa ka ce haza abun ra'aytu aban nazartu ila ajin haka kuma shawaran ahun ahan da kuma ahid haka hamun haman da hanin kowanne ne ka ga baka raba su ne dama in dai za ka masa lirayi da wancan wanda muka faɗa muka ce a musu ko na kasur ko na ko na na ismani to sai idan an raba su ka ga cewa kai abuka abuka abuka shi ne ake wannan da ke cewa ya ayi musu na kasu cewa amma idan dai ba a raba su ba su kadai suka zo shi ne an yi labna ɗin kenan har an amince wancan lirabin an yi labna sai an raba su to kuma rabawa ila yau lali ya ce kada kuma a raba su zuwa yan nafsu idan ka raba su ma sai kuma ya zama yar nan raba su da kai da kanka ka raba su kamar ka cewa aji ne ka za a ji ko a ji ko a yi to shi ma idan ka raba su kada ya zama lalilahi idan ya zama lalilahi ne to kuma har ila yau kuma sai a masa biraji da da wannan da harka zahiri a cewa sai ka ce a a sai za ka a masa a kaddara ta harfu ki ji a kaddara harka kawai sai ka ce a za a ji ra'aitu a ji na rafi ji a ji shi sai dai ka kaddara kawai in dai haka raba da zuwa ya da an gane ko kada a raba su shine shirin shine shirin farko a gane idan aka raba su to dole a koma hancin da idan ku ba a raba su ba idan mana ba a raba su ba wasu an bar su suka irin mutukin su suka irin su sai a mun zai liraji da harka zai haza abun ra'aitu aban da zan ila ajin a kowane yaki to kuma sai ce lari yaki har ila iya kuma ba ga ya ba wato ma'ana ko da an raba su din sai zama cewa kuma yad wanda aka raba su kuma ba wani abu ne yallabci shi kuma wannan sai a masa liraji a kaddara masa liraji kamar ka ce a ji ka raba shi kenan amma kuma shi ka raba shi zuwa ya ya ta musu kallon shi wannan haka ne sai ka ce ha ya ha za a ji ra'aytu a ji na zan ila ji sai dai ka kaddara kawai haka an gane ko wannan shine guda biyu da ya faɗa na uku wanda bai faɗa ba shine kada ya zama na cewa shi kansa abu din ko abu din ya zama na cewa musaddari mukabbari ne wato ma'ana an zuci ne da abu kaga abu ba kenan in ko cewa kai dan karamin uba kamar ka ce ubayyi kenan ubayyi ko kuma uhayyi ko ubayyi ko kuma ka ce wannan ka kai masa shi kenan shi ma wannan sai dai kai masa ligrabi da harka zai shi ma nan sai ka ce haza ubayyu ubayyu zai zo wa zuwayyu malik wa ra'aytu ubayya zaid wa zuwayya malik wa maratu bi ubayyi zaid wa zuwayyi malik a da haka zan rage don dai kayi ka zama kayi kayi tunjiri shirki na uku sai dai zuwa mukabbarai ce wato suna a girman su ba tare da mukaddara ba yawwa shi ne shirki na uku kenan shirki na uku kudu kuma shi ne ya zama da cewa sun zo a mukura da abun kwaya ɗaya ne ba abun ba ta sunya ba ne ba kuma shirki yawwa shi ma idan ya zo a halin ɗaya daga cikin waɗannan ko ya zo a halin tafiya ko a halin jami'i da sai kamar lirabi da harka da harka zahira ba misali ku ce idan misali ya zo a halin jami'i ne sai kamar harka zahira ko kuma a halin tafiya ne da wani sunan da ake yin tafiya in a halin rafa ne kai da aliji in a halin nasabar jara ne kai da ko shi ne abin da yake faɗa wannan sun shi guda hudu waɗanda za ka yi guda biyun ka zama faɗi zancen cewa ta zama kabbara ba ko kuma ta zama kurada kuma ya faɗa ba a cikin jami'i yawon kowa a cikin jami'i na'am ka ja'a ku abi ka za su kamar kace ja'a sai kawo ka misali inda aka raba su din kenan kuma aka raba su lalin yayi shine yake ja'a ahu kaga ahu an raba shi ga zuwa abu saboda haka kaga sai aka masa rafa'a da wawi saboda ne saboda shi fa'i ne a hande ajika abu an raba shi ga zuwa ka sai aka ce ajika saboda ne ja'ahu aji kamar zan kace gulamu zaidu kace gulamu zaidu kaga zaidu na ajo ne zama jarra ne ko to au saboda halin raba ne ka raba shi sai ka kawo aji halin jarra yake saboda an raba shi zuwa ko sai kace a jika kuma abu don ka raba shi zuwa ka shi ma Ah.
kaga ya ga raba shi kenan Eh.
ina ce an yi lafiya sai aka kai kamar jira da atila kaga za din nan ai halan hali hali ne hali goma su ne duk ne ai hala kawai ne za atila ne sai kaga tunda halin na zuba yake sai ka masa na zuba da shi shi ma نعم ذلك الخير inda ya maka rawa maka halin na zuba ya ga maka halin raba ya ga maka halin jira ko نعم ذلك الخير مثنى
wasu labo نعم to zabin maro za ku wasu labo نعم irfa ta raba a shi almutanna wanda yake tafiya ne bin ali da ali wato duk abin da yake shi ne abin da muka magana yanzu duk abin da yake tafiya ne in za ka masa rafa a sai ka masa rafa da ali haka na wakila da kuma kila shi kila ita ta sunya abin da ake cewa ta sunya shi ne duk abin da yake ya shirya a bisa guda biyu sannan har ila yau kuma a cikin bayan an zo an a samu a cikin mufradin- mufradinsa za ka iya ƙara aliji da nuni ya zama guda biyu amma da ka ce aliji da nuni za ka iya samun mufradin sa guda ɗaya ba misali yanzu zai kaga mufradin ne suka ce zaidani kaga zaidani a yana cirewa ne zuwa zaidi ne da zaidi guda biyu duka a dukkan zaman zaidani ko amma yanzu da ka cire aliji da nuni nan kaga zai koma zaidi ba to shi ne abin da ake nufi da tafiya duk abin da yake zai shirya a bisa guda biyu tare da tsari a cikin ƙarshen ka ka gane ko idan amma misali idan ya zama ba ɗaya daga cikin waɗannan ba abu to ba za a kira su tafiya ba sai dai a kira su muna kira su tafiya saboda ana masa wannan amma misali yanzu kake kilani ko kuma a kila kila zaidu ko kuma islami misali islami a yazi kenan amma in suna ai ba su suna su suna bane ko da suka hada suka zama cikin islami amma ga alibi ne ya karshe amma kana cikin alibi ne zai koma ismi ba ai ba ismi da ismi ne suka zama islami ba amma zai dana fa haka cikin alibi ne zai gine ba da zai da zai gine suka hada suka zama islami duk wani wanda yake zai shirya abu da guda biyu da karin alibi da nuni a karshe amma kuma da kafin alibi da nuni ba zai iya kowa mafarar da ba da baka abu guda biyu wannan ba a kiransa tafiya sai da ake yanzu muna da tafiya to yayi kamar tafiya ne sai aka rinka da shi sai aka ce bari a masa mirayi irin yadda ake yi. ita ma kila haka yake kila ba kilo da kilo bane suka haɗu suka zama kila amma kila ne ai akwai abin da su a ƙarshen su sau da aka shi da ake wasu tafiya ba ga anan wajen abin da yake nufi yana nufin ya ce maka duk musu tafiya ana masa rafa'a da alihi haka abin da yake mulhaki da tafiya kuma ana masa rafa'a da alihi abin da yake son kawai ya gaya mana kenan shi ya ce harfa musanna kai wata tafiya rafa'a da alihi da alihi wa kila kaga bai ce maka bulaƙi duniya kawai zai ce ma da kila kawai sai ka maka tsalan shi ne da kila ya shi ne za a muku iya mun wani munafa da kila dan ya zama cewa wutula an sadar da shi cikin muwarin da lamiri munafan wanda yake abin rabawa da zuwa gare kan misali ka ce ja'anin rajulani kilahu ma shi sharɗin kila din shi idan an raba ta ne zuwa lamiri amma ba an raba ta zuwa halin wa wa ake da suna halin eh, zahiri ba da yana cewa sai kilar rajulani a gane kilar rajulani to shi ba za ka iya masa tafiya haka ba za ka iya masa lirabi da wannan kamar yadda muka gani a yanzu masa a masa lirabi da aliki ba a laraba ba domin ka raba shi zuwa zahiri ne ba ka raba shi zuwa lamiri ba ita yake shi kila din shirin a yi masa raba amma sai ki zabi mulmarin jawabin wasila shi idan an sada shi ne da lamiri mulafan yana mai rabuwa da shi ja'alar rajulani kilahuma ko ra'aytu rajulayn ilayhi ma mawtu ilayhi bi rajulayn ilayhi ma kaga hal rafa da hal nasba hal nasba da hal jara da ma dike ya aiki ko to shi ma shi ma kila dan kamar yadda kai wa rajulani da alihi shi ma yadda kike dawo ba kamar da alihi dan halin nasba ne kake rajulayn shi ma yadda kike ilayhi shi kuma kai haka ne halin jara ma dike abin da za ka masa kira kinta kaza ka نعم haka na kirsa ita ma kamar haka take kamar yadda kila din nan ita ma haka take ita ma shirin da ana masa arafa da alili da zuba da jara da ya amma kuma shirin idan ta zo idan mun mara za ka ga kuma to ta da kake kirsa kuma to ba za mu dace كذاك اثنان haka na isnani in ka ga duk waɗannan ba ta duniya bane wala ce ta duniya yanzu kuma ana masa lirabi irin wannan lirabin da ake masa وثنى ثاني haka na isna sani kuma ana masa duk wannan lirabin كابنين wannan sai ne ya jira yayi نعم yake gani suna gudana su isnan da ibnu kan nan suna gudana kablaini wa ibnu kayyim kamar iblaini ne da ibnu kayyim haka ibnu ai ibnu taymi da ibnu na ai kusa jiya ne ko domin ibnu da ibnu ne guda biyu suka haɗu suka zama ibrahim a halin raba a halin nazba tijara sai ka ce ibnu haka na ibnu tani kaga binti da binti ne suka haɗu suka zama bintani ko in ya zama wannan sai zama a bintai a halin nazba a halin jara ko ba ga wannan tafiya ne amma wannan isnadi ibnu tani ba haka muna gina tafiya shi ta yace su da isnadi ibnu tani yace bayanin suna gudana kamar ibnu ne da ibnu taymi yadda za a yi ibn ibn tayyib jarra a yi musu liraji kuma haka ake musu liraji Na'am wata kalukul ya fi jami'i hal alif.
alifun ya fi jami'a alif alifu tana shafe tana mai waya fi jami'a a cikin duk waɗannan abubuwan da muka faɗa jarran wa nasba a halin jarra da halin nasba ba da fara mutum karɓo lufa bayan fata da tun da aka saba da shi halin tasmiya mun faɗa mun ce ana masa rafa'a da hadisi ko sai ka ce zidani ko isnani ko isnatani ko ibnani ko ibnatani shi kaga aliji ne waɗannan duk gaba ɗayan su aliji kuma sai ya zo ya mayewa hayyata yadda zata mayewa alifin nan a gane shi ne wata alifin ya kenan ya tana mayewa al'alifa aliji fi jami'a a cikin duk waɗannan abubuwan da muka gaya maka da tasiriya da muna ke tafiya shi sai ka samu su ya amma a shi halin nasu ba da halin jana shi ne kamar ka ce tunaima ko tunaima ko islaini ko islaini ko ibnaini ko ibnaini a ranar wajen an gama da ya a halin jara ne shi za ka ce kafinaini domin ka ji na tafi ya yi jara yake aka ji za ka ce kafinaini ko ibnaini saboda yana yin jara nan kuma haɗa ne za a ta masa jara ba za a nan wajen saboda a halin jara su shi za su suka zo daya shi ta yake cewa tufa da yaɗin nan tana mai yawan shi wannan alifin a halin nazba da halin jara shi ka mutu wannan kamar yadda za ta amince ma da fatin karkulewa bayan da can fata da aka saba da ita haka ina ne za ta ce yawa amma yanzu sun suka ce yawa shi ne abin da yake